أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda da fallonsa ne ya hada mu a wannan masallaci mai albarka domin mu gabatar tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba wanda muna kyau da zato in Allah ya da wannan kasuwar namu na bara shine karo na talatin kenan da muka fara kasu a wannan masallacin Allah ya dace da mu bayan Allah wanda muke wannan karatu da su musamman da suke taimakawa kusan da gudunmawar tashin da aka fi maza da mata muna musu addu'a ta alkai Allah gafar da musu ya ji musu Allah ta albarka cikin zuriyarsu kuma da muka taimake mu suka taimake addini kuma Allah taimake mu a lokacin manzo Allah sun sallallahu wala gara mu saboda haka mutane a dinga kulawa magana shi a azumi wato da abubuwan da ke kare azumi idan mutum ya san ya yi tunani ko wani kallo wani ta da sha'awa ya sa da mazi to ya san ba an sallah zai biya dan saboda tantancewa ake in ka karya daya ka biya daya in ka karya biyu ka biya biyu wannan ran sallar nawa da sa yayi wanda ya karya azumin ramadan sai da gangan lam ya kabi ki biya mutahal azumin har abada ma ba zai biya ba wani samu ku yayi azumin nan na zamani ba zai biya wannan ba amma yanzu haka an sa shi wannan kamar an ci taronsa an kuma ja masa kunne da sauran jama'a da kuma dan samu dan nutsuwa kare zama ya shiga abin da yayi inda babu wani hanyar tuba ko da yake ne da mutum zai ba tuba kai da wuya Allah ta wuce Allah ya ce ko ba tuba dai ba ta bata ita ba amma dai malamai sun ce ayoyin tuban gaba sai sun gama sauka wa man yaga mu'minan muta'ammidan ta sauka wanda ya kada mumini da gangan da wanda ya mutu kafiri waɗannan su biyu kai inda za a riba a jikin su a lahira wani da rahalu eh Allah ya kiyaye mu eh Allah ka ji ka san wani eh na
أعوذ بالله من الشيطان
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يأتون المنكرات ثم لم يأتوا بعرفة شركاء فاجلدوهم ثمانين جلدة نعم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأسلموا فإن الله غفور رحيم نعم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين نعم والخامسة عزانة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ أنها العذاب عن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين نعم والخامسة عن غرم الله عليها إن كان من الصالحين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنه غفور رحيم
yawwa Allah subhanahu wa ta'ala yana bai manzo Allah labari sallallahu alaihi wasallama yace walad da mun da mota na tan gasilati kaga waɗanda suke jifa wato jifa irin na magana ba jifa na dutse wanda suke jifan ka tangagun mata alamu da na su kamammu bidanar da sun bidana ثم لم يعدوا أربعة شهداء سنن بعض الشهداء وزول الشهداء ودوا على ذناهن أكثر من الزبا برؤية دكالا زبا ina kuma Allah bai san ba a kamo mai zuwa tun da haka sai mutum wasu sun gani kuma gani da in ka gani da zo na gani yanzu ka gani da tsaro wani gani da yamma ba zai yi ba balle wanda ya gani jiya wani ya gani yau balle wanda ya gani ba rai wani ya gani bana a da ɗaya a lokaci da aka kalla mutum hudu kuma ba wanda aka taɓa yabo lalata ne karya a cikin sun cika sharɗan shaida a musulunci to sannan a hukunta wanda ya to amma wanda suka ce mace ta yi bina ya jira mace ta yi bina babu shaida fajar dogon a yi musu bulala a yi kulle wani domin kowane ɗaya a cikinsu a yi man samani da jamtakan bulala samani samani wannan shi ne haddi na ƙarfi kenan haddin garabi a musulunci bulala tamanin wanda ya wani karya ya ce ya yi zina a yi masa bulala tamanin to kaga irin wannan kin Allah ya kiyaye wala takbalu lam jahannam kuma kana ka fi da fi shay'i in dai mutum ya taba zuwa ya ce wani ya zina babu shaidu aka kama shi aka masa bulala daga nan ba zai ƙara yi wa mutum shaida ba ba zai ƙara ba a fita shi a nan da kudu ba zai ƙara ba ka irin wani duka an ta zagayewa an ta kewayewa a kan wata karya da suka yi matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na na aisha da wani sahabi da ake kira sufuwa na akalkai Allah ya abadan har abada ba za ka sake fashe da su ba wa da ya ga mu ba su gudu wannan su ne ba su kike yi biya ne mun kabira nan abin da kira su ba su kai saboda sun aikata babban laifi babban zunubi idan ladina ta abu zan suka tuba ibada da suka bayan wannan wa an gabu a wani kun gyara aikin fa inda za a ga suru Allah mai gafara ne lamar gare su ka gani wato kadafa kadafi da suke Allah muku gafara da himu yayi din ga yanzu wato bi ilhami himu taubata da ya bayyana da su tuba yawa fa bi hayar da hi wato filkon da tuban nan ne wato za a ga fasukin su yanzu ya ya kumbai wata kuma da ya haka kuma ya karshe da su wakila amma an ce duk da haka la tuwalu ba za ka ba ba rujuan domin komowa bil ibtida'i da da tojiya wallahi na mura azwajahum to wancan daban wanda aka yi magana wato mutum ya ga wata mai kawai haka ko tana da dangantaka da shi ko babu ko ya ga wani ko yana dangantaka da shi ko babu amma dai ba matarsa ba shi ne cewar ko ya gani in babu shaidu guda hudu a yi masa bulala tamanin idan mutum uku zuwa gani sauran ɗaya ko a yi masa bulala tamanin tamanin in sun je kotu sun faɗa ko sun ga sarki ko sun ga alƙali a musu bulala tamanin tamanin wannan magana ce ba a son a ji ta ma saboda illanta da murinta yawa to dai ga wannan ita kuma wannan aya wani mai azwajahum ita kuma aya ce take magana wato akan mutum shi game da matarsa wato kama kwarto kenan tana magana ne akan abin da ake kira kama kwarto lokacin da ayan nan ba da sauka ba ko ka gaza da ko da waye ba in ka faɗa bula na tamanin za a yi maka ana cikin haka sai wani ya kawo wata magana daga cikin jagorin ƙabilun laraba madina sai da wani kamar maganar ta zama na kamar akwai ya nuna isa haka a cikin magana to idan ka nuna wani abu na isa to sai ga jarrabawa ta shigo to shi ne jarrabawa ta shigo ala da ya taimaka ba a kansa ba amma a kan ɗan uwansa ya yi tafiya in manzana ce kar a yi abu kar a yi kan kaga manzana ce duk wanda ya tafiya in ba a san zai dawo ba a gida kai ya dawo da daddare ba in dai ba a san sannan zai dawo ba to kai ya dawo da daddare idan ya kwana wani waje ya ko ka wani dogon tarbi ka shiga masallaci ya ta fama yawa ka ta fama ya ko ka fara daga a tutulawa da kai yawa amma gidanka ne ka yi tafiya babu da sun za ka dawo wasu mata suka yi in kai tafiya kawai ba duka dawo da daddare ba aka ce a'a in an san za ka dawo ba matsala amma ba san za ka dawo balle ma ka tafi za ka yi sati biyu sai kila mu kara tafiya a sati ko kwana goma ba sai gida ba to mu shari'a ba ta daga shiga gidanka da daddare ba na farko dai ba a son ka zo ka zama ta ka aulakance na biyu ba a son ka ji a zuciyar gama shin ko wani ya zuwa gidanka don a nan yanzu da auren ka zai iya haramta ko ka shiga cikin wani zunubi mai girma ka shiga cikin wani yanayi wanda yake mai sarkakiya ko ma an yi tsanani ka shiga wuta kaga bai ba shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya tafi kafa ya dawo da daddare amma mu wani saboda jahili da rashin jin wa'azi ko rashin aiki da wa'azin sai mutum ya tafiya shi yau tafiyar kura yan ko baya da ta kawai ga shi ya dawo a tunanin da in wani ya zo gidansa wai ya kama to ai kanka ka kama me ka kama to me ka kama me alheri a cikin to babu alheri a cikin wannan abin malam ba ya da alheri ko na mitkala da yanzu kai kake tsammanin Allah ya taboki Allah hana musulmin Allah ya ga irin wannan idan mutum ya zo ga irin wannan a gidansa zai bar cikin haushi ne wanda bakin cikin zai wuce kuma in aka yi ka tsare matan kan a tasar da ya ra'ayi ka sace ne ko ka ji wanda ko ya aka yi ko ka zo ka dinga mata wani tunani wanda ko ba ta yi mamaka shi ne kuma ka je ka zo kin ji halin naku ko za ka akwai matsala shi da annabi ya hana to wannan sahabi da ya yi tafiya sai ya dawo da daddare ya kuma daɗe baya gida sai da ya dawo da daddare sai ya zo samu wani a gidansa yana ta fama eh kaji mara sai ka tafi ya aji ya shigo gida kawai sai kokari yake kai mai gida ya zo ya kalle shi sosai ka ya ji bakin ciki ya ji bakin ciki ya rasa yadda zai yi ya doka ce da ta duk wanda yake an yi zina ba shi da a masa bulala ta malu sannan shi kuma wannan lokacin ma zai je kirawo kaga ba da zai ga in yi tafi matan sun ja shigo gina kaga za su gudu to ya zai yi kenan ya kwana da bakin ciki ya kira abokinsa ya ce da Allah ka je ka tambayi manzon Allah ka ce masa idan mutum kana cewa ne kenan dan saboda ka masa bulala ko ya zama kamar fatawa ne na abin da ba a yi ba ake fatawa don a sani amma da an ce an yi kaga da wanda an yi a masa kula da saboda babu shaida kamar Qur'an ya fara da muka karanta ka ce wa manzon Allah idan mutum ya zo ya samu wani kwarto da matarsa ya sa takobi ne ya falle kan kwarton nan sannan kuma a zo a gawa a gidansa a ce ya kisan kai shi ma a kashe shi haka za a yi shi da hukunci kaga abin da ke rasa ko ko ko a'a ya tsaya neman shaidu ko so ya gudu shi ko ya mutu da haushe wanne za a yi kan abin da aka je ka tambayo kenan sai je samu manzon Allah ya tambaye shi ya rasulullahi idan mu je ka kaza kaza kaza kaza mu zana da kallon nan sai mu zana lafiya sai mu zana lafiya ko mu zana kallon wani waje kaga mu zana ya kori magana saboda tausayi irin na manzon Allah dakwar tafiyar maganar in an ɗan taka kaɗan to ƙarshe za a ce ware ne to ya ce za ce du ya ce babu ya a sa masa bulala tamanin to yanzu ga abin da ya gani a matar da kuma ka a masa bulala tamanin da Allah ya kuyi gani jama'a bakin cikin bai karu ba to Allah ta wani manzo Allah ya kawo da kai ya kalli wani gurin ya ci gaba da abin da yake bai ma yadda ka san ma ba a tambaye shi ba ya kori magana ta iya ta haki ya je ga mijin mata ko yawan ba abin da kasa ali bai dawo alheri ba don na tambayi manzala manzala ya kalli wani waje ya kula ni ba ita a ai wannan magana ba za ta mutu ba sai dai je tambayo da kaina a yanzu jama'a ta zo ya sai ya je ya ce ya rasu lallahi idan mutum da mu kwarto a matarsa ya sa sai mun takwabi ya kashe kwarto sannan shi ko daga baya a ce ya gidan kai a kashe shi shi ya fi masa alheri ko ya bari yana neman shaidu a kan kwarto kwarto ya gudu haushi ya kashe shi wani za a ya rasu lallahi wanda na ce kalle wani wajen shi za a dawo gida to ka gaba da muka bara kallon wannan abun bala'i abun ma ba wai yaro ba ka gani gida kallon matan ma ake gani ba sai abu ya sake dawowa sabu ba ya sake kuntumewa ta kai wallahi sai na ji na ce ni ne na gani duk abun da za a yi ba yi ba zai bulal da ba ko ɗari ma kawai dai dawo a fuzace ya rasu da layi tambayar da na maka jiya na ce idan mutum ya ga kwarto ba mutum ya ga kwarto ba ya rasu da ni ne na gawa ne da matana subhanallah to shi kenan ba wani abu da ya saura illa jari'a kun za a masa jari'a kun shi hukuncin za shi ne bulala tumanin kafin a ce ga hukuncin da kawai ga ya ga mala'ika da duniya ya zo da wayi ya ce wallazi da ramuna alwajahum duk wani kare a nan ma ba duk da haka ba ce wanda ya gani ba saboda rashin shirin nan sai aka ce wanda ya jefi matar wato kamar yawan masu tsari ya ke wanda ya kage wa matar sa bizira da ciwon da amma a haka din ma mala mijin mata a inda za a bayi dama a haka din ma ko ganin su a haɗe turmi da tamarya ko musanta ciki shi yadda ake musanta ciki kawon mutum ne dan tafi dan yawon duniyarsa ko dan balaguro ko gida dan zare masa idanu dan harba haka gida dan harba shi irin soja hadi na gida na haka ya je shekara ɗaya ko ɗaya da rabi sai ya dawo samu a da ciki da Allah zai da zai ce da ya mata ciki ya kamata da yanzu ta aihu a abin da aka saba ne amma Qur'ani bai ce lalle ba wallahi ya lamata girul lahamu mata dal Allah ce ni na sani abin da mahaifa take rage ba ba ta kai wannan wata tar da kwanakin ba a aihu wa matan da abin take daɗawa a wuce Allah ce na sani saboda haka har shekaru ana yi a cikin a cikin ciki amma an masa iyaka saboda hukunce hukuncen aure an iyaka ɗaya a sama an iyaka ɗaya a ƙasa iyaka zama shekara biyar idan mutum suke mata ya sai bakin jini kawai da rarrabe an yi biya kenan in dai ba da suke kana biyar ba sai da auto za ka daira gofa za ka daira gofa kai mijin da na da yawa za ka zaho da zai mai gida ba aka aka iko Allah mun samu karuwa maza ka je ka hado kayan shayi za a yi rikici ko eh za a yi za a yi rigima to shi cikin da ya kwanta a mafi yawansa shekara hudu ne in ya tashi ya yi wata tara da izu ibrahim da komai shekara janinta idan a ƙasa da haka ne mijinta ya suna in yace a'a kaga ya kori dan kenan to rantsuwa irin wannan ta da ari da dawo kanza ta hanyar kore dangi ta hanyar kore dangi nan ma kuma sai da manzo Allah ya tsawa yace duk wanda ya fita dangi daga danginsa in dai mutum ne ka fita shi a danginsa to ba za ka shiga aljanna ba kwata kwata ba za ka shiga ba idan kuma aka shigo da wanda ba danginsa ba dangi ba aka shigo dangi wanda kuma ba naku ba to wanda ya shigo da wannan bakon cikin dangi shi ma ba zai shiga aljanna ba to kaga yawanci a bisa al'ada mu maza mu ke fidda mutum daga danginsa ana fahimtar wannan maganar ko idan mu dai jera al'ada aka yi ciki a can aka abin a can zai dauko ya kawo gida to sannan idan ya musu matar da yake wannan dan ba na ba ne shi bai da ba ai ga gafi da shi a dangi yake wannan dan ba na ba ya fi da dan a danginsa to ita kuma fa in shakiyan jita wata zuwar kan ta yi nuku-nuku ta ga gidan ta dire yaro to gidansu ne ka ga ta shigo da bako shi ta ma cikin dangi sai man zala da duk wanda ya haka bai shiga jannaba in ba an ce ba na haka shiga ba a ce ka yi laifin ba kwata kwata an zalabe ta yadda ka san mai gyara ko makaniki duk abin da bai da amfani ya haka ya haka ya wulli da shi ko a gaban da aka zo aka dau abin zai ce mai saka dauka inda ya wurkar da shi to an yi shi ne kinzilani ke ba a da bukatar ka tuba jikin kawai kwata-kwata kun ga akwai matsala to kun ji shekara biyar idan mace mai kwantajen ciki idan da shekara biyar mace wadda aka take in dai ba da bi shekara hudu ba kai shekara biyar ma in ta haihu to mijin shi zai suna sama kenan a ƙasa kuma wata shida ne wa hamluhu wa bisaluhu da lafi na shahar ɗaukar ciki a haife shi a sha nono a yayi ƙunani ce wata talatin a wani gurin gun ƙunani zai ce mana walwali datu yurubina aula da hunna haulaini kamilai ne lima na rara ya kuma raba'a mata masu sha da nono su shayar da yayayensu nono shekara biyu cikakku in ji Allah ga mai son cika shayarwa to sai malamai suka ɗauko wannan suka ɗauko ya suka hana suka yi yanzu suna ce da ɗaukar ciki da yayan wata talatin ne shan nono ko an ce shekara biyu to bari mu cire shekara biyu a cikin wata talatin da magani da aka cire shekara biyu sai rike wata shida to idan ka auri mata ko ya aura mu ce ne ka samu rigima ko in dai zai wata shida a gidan mutum da yau ka sai rago eh maza maza ka sai rago idan ba ka sai rago ba za a tafi da mutum kotu idan aka tafi gaban alkali ko gaban haji za ka rantse da Allah a rantsuwa guda hudu billahi allazi la ilaha illa huwa naka bane billahi allazi la ilaha illa huwa naka bane in kai rantsuwa guda hudu na biyar ka ce to in ko ba haka ba Allah ya bi ne maka albarka to ba ka sai da gumbu ma Allah mala ha ba mala eh ka baro Allah abu bil ba to kaga wannan kenan to haka ake yi haka ake yi to kaji amma idan ya kasa wata shi da kuma ko ka yadda Allah bai da ba ko ka yadda Allah bai da ba sarki ya rushe auren ka ko alƙali in kai gaddama a daure ka wato za ka zauna ka auro mai ciki kenan auren ba halattacce ba ne ba auren mace mai ciki sai ta haihu kaji inda ƙasan yake da inda saman yake yawwa a irin wannan wannan nukuda to to shikenan kaga a nan in ba a kula ana samun matsaloli masu yawa tsakanin mazaje da na aure da mata yanzu to Allah sabaji sai wannan sahabi wanda ake bishiye za a zo a masa bulala yana ta hucin sa eh shi duk abin da za ta fara mata bone kawai to shi kenan sai kawai ga aya ta zo sabuwa kar malaika jibril ya zo ya ji duk mutumin da ya gama matarsa da zina wale mai kullum su a da'u ba shaida to kaji ita ma matar ta mutum kun ji a irin wuraren da zai mata cewar bai yadda ba kenan a in ita ma ta ce ba da yadda ba sai a sai a rantsar da su shi ake kira li'ani amma in ba zina ka gani ba ba ciki aka yi a wani lokaci ba yana daga cikinsu cewar ta yi istibira'i wato ta yi al'ada kuma ba ku sadu ba kuma ka zo daga ba ka ganta da ciki nan ma mu je gardama za a ba shi kofar la'ani inda duk ya bakin wannan magana ba in ba inda malamai suka tabbatar akwai kofar yin la'ani ba bula na ka za a masa tamanin ina masa tamanin a ce to za ka ci gaba da rukun matar ka koko a idan ka ci gaba da riko ku ci gaba da zama ka ya bula masa ma da jiniyar ka in kuma za ka sake dai to dan ya dawo da shi gidan kan akan nani an dawo da to amma kawai mutum ce mata ta da ba ba kyau Allah ta wasu to da aya ta sauka ta ce wallahi ne ramuna alwajan masu a matan su sun yi zina walai kullum su da ba su da shaidu alai akan zinar illa an buzum sai kansa mutum shine kawai sai da kansa da kansa wa shahadu alihim shaidan ɗayan su arba shahadatin billahi ya zo ya rantse da Allah wato innahu lamin sadiqin cewar shi yana daga masu gaskiya fi ma rama bihi zawjatahu cikin abin da ya jefi matarsa da shi minar zina na daga zina wannan abin da zai rantse kenan rantsuwa kuma da Allah wal kamisatu rantsuwa ta biyar Allah na tallahi alayhi kana lil kadibin yace la'andar Allah wato Allah ya tsine masa ta tabbata a kan abin dalilin ne ƙarya a cikin wannan magana wannan shi ne abin da zai yin a yi haka wani zama ana azaba sai a tunkuɗe masa haddin ƙazafi shi ya tsira daga bulala na haddin ƙazafi ne wannan rantsuwa guda biyar to ita kuma matar za a tunkuɗe mata azaba wato haddin zina allazi tabbata bi jihar wanda ya tabbata kan saboda mijin da yayi rantsuwa to za ki rantsa yake ma ki kare kanki bijin ki ya rantsa ki mizira ya ban ji ba to rantsa idan ma an tashar arba shahadatun billahi ta yi rantsuwa da Allah da hudu innahu la min al-kadibina shi wanda mijin tana daga masu ƙarya shi ma da mahabi shi abin da jibir da shi min al-dinna wal kamisatu dan uwan da ta biyar an gaba wallahu alaiha Allah ya fushi da ita fushin Allah ta fada a kanta in gane min sarifi in dai yana daga masu gaskiya a nan za mu samu dama ga mutum yawan ita ta samu masu yau ta kalar rantsuwa in ba haka ba Allah ne mu wannan rashin hankali da yawa ya a hausa ana jawo wai rashin hankali kamar wanda ya nuna sarki da yada wannan ya fi wanda ya ba da sarki ma sarki ya wuce za a yi duka ne ko a yi gida a wanda bai da wuta sarki ya da wuta ne ai ma ana mutum ya kuskure da Allah ne wanda aka samu ba haka bane kawai a ramadan wuta to ina ba ni wani abu to ana me kuma in rantsuwa ta kama ka rantse da Allah in ba ƙarya kake yi ba an samu kuskuren rantsuwa ya kai ka fara rantsuwa ki azumi uku ko gaba da murnabi goma ko riga goma doga da labiyoyi shi ke nan sabira to annabi da aka ko da aka ya kuma ga wahala ne ma waya ta aka ba a wannan to da wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare jakadan ta yace maza a ja kira mu wani aka bi aka kirawo shi shi mijin mata yace a kirawo mu yan uwansa aka kirawo yan uwansa na jini manzala ji a kirawo mun matar aka kirawo ta manzala ji a kirawo ɗan uwanta na jini aka kirawo su to ga ta tsaye da ke tsakanin yan uwan su biyu ma'auratan kunji kunji kunji amma ga aya ta sauka miji jiran ran ya rasu lallai za ka ran da jiran ran ya rasu lallai to ran ne ya rantsuwa hudu wanda ake rantsuwa da Allah sauran ta biya wanda mutum zai ce la'antar Allah a kan anan gido daya ka ga ta biya ne wallahi in kai ta wuta na waje ba kanka in kai rantsuwa ta biyar din nan aka damu kuskure ba haka bane to wuta ta waje ba a kanka yace ya rasulullahi Allah da ya hana ku mun bulala tamanin ka ga dazu dazu ana rade din wani fa annabi zai sa a kamo shi a yi masa bulalan ƙarfi lokacin da an nabar sauka ba to yanzu ba ka ga babu ya zo allah da ya hana kuma bulalan ƙarfi tamanin wallahi ba zai sana wani banda akan matan nan akan abin da na gani kawai sai ya cika da rantsuwarsa shi kenan sai ya zama na ya yi rantsuwa guda biyar shi kenan manzala ce tawa kun zan ba mutum biyu an zuga abu akwai makareci a ciki to yaya sai ta diga wadda rantsuwa ita ma ta ce za ta rantsu sai rantsuwa hudu za ta sai birman zana shi da kata kin ga rantsuwa ta biyar din nan yake biyar wajibatu ita za ta wajibta miki shiga wata fa idan ki rantsuwan nan ta biyar akan ƙarya to ka fara ba za ta kankare da wata an kai ki wuta sai dai turo ta tsorita ita tsorita ta tsaya kamar za ta faɗi wata magana ta ce kai ba zan kai da yan wana ba wallahi sai ta kwaɓa rantsuwa ta biyar ɗin kawai za a jira shi kenan kafin manzon Allah ya magana ce to ya rasulullahi ba za ta bi ni gidana ba in ji mijin don in na rike da na yau Allah karya to shi kenan a ce ka abin ma a ce kwabo kai boto da garaje har ga maka a mata ciki to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ba da dubu billa in za a yi yaro mai zuba kaza mai zuba kaza to dan kwaftan nan ne idan kuma ta ba za a yi ɗa mai zuba kaza mai zuba kaza dan mijinta ne shi ya haka da tafi gidan su kawai to daga nan da ya zama duk wanda ya li'adi da matarsa a wannan ya zama har abada shi ke nan da tafi gida in wanda muka tafi da ita gida ta ji za a fi ɗa mai kama da kwarton manzo Allah ce wallahi ba dan tunda Allah ya riga ya jira an gama ba sai dai a bar masa sauran ya ƙara da a can ba Allah ya riga ya ce duk wanda ya ce an yi da daga ga ran zuwa ran ne ko an rabi me zaka suka yi ba dan Allah ne ba za ka ba da mun kamo ta da akwai magana tsakanin mu da matan amma tunda Allah ne ba da ko ta rabe da sunan Allah shi ke rai sai a batta sai aka batta to wannan fa a yadda karantar ma cewar an yadda karanta ma kai mijin da ta kallama ba ɗaki ka gama sun sa sakata ba ka ga zo ka zo ka kwankwasa kaure an sa sakata ka kwankwasa ka kwankwasa kila ko ka sa kirin kuba ne irin mutanen birni ka bude ya gudu ya fito da gudu ya fito da gudu to baka gaza da ba fa a ba gani ba idan ka je ka faɗa kawai bulala na maka sauran jana ta an kuma lahira duk abin da yake zahiri zahiri shi Allah ya ji ai hukunci anan wanda ya zama akwai wani baɗini a ciki sai abu Allah da ya san baɗini sai an je ya karya sai mai lawali ya magana akan wanda ya zo samu sun shiga mayafi da sun shiga bargo ga amma sun rubu a bargo wai ya ce an yi da na kwace ha ba ai ba idan karka ce a ji ai ba gani ba eh ba ai ba aka je tun da dai na kalla ga shi suna cikin bargo to na iya dan kawo dan gefen bargon dan leka domin na shaida aka ja idan a kasar ana shari'a da alqur'ani in ka gani ga alkali za a yi shari'a da alqur'ani ka iya leka amma in dai ba da shari'a da alqur'ani za a yi ba to karka leka ba su bi da gudu kawai to kaga wannan shine wannan wannan shari'a ke to Allah ubangi ya kiyaye amma fa mutum ya sani wanda ya kuskura ya yi zana da matan wani ya shiga uku balle har a zo ana wannan wannan rigima ana shi yin ka irin wannan to akwai masifa annabi sha yayi ma in ba kafirci ba ai babu wani zunubi a duniya wanda girman da ya kai mutum ya saka mani dubu daya ai ma ya fadda bata halatta ba zinar zo daya sai ya gano duk abin da ka sani ba ka da sai ya kai kai alama lahira wajen bi ta me da kake tsammani to Allah ya yi to gadi wannan shine wato karshen wannan aya da ta wa'alance mu amma mu yanzu yin wannan a gidaje ma sai ga tsakanin miji da mata suna tatar baki har ya jefa mata magana irin wannan ta jefo ta ta kaga wannan bai dace ba Allah ya yi mana wala la fadlillahi alaikum ba don ma falalan Allah ba a kan wa rahmatuhu da rahmarsa bi sadr bi zalika Allah yana rufe asiri da yawa wani mutum aya ya taɓa abun da za zai ji kunya ko zai Allah rufe asiri ba ba gano wato ya duba in ya duba ba a faɗa ko ka ji wani irin baiwa da wani irin girma da Allah bai wani al'umma ta Annabi Muhammad ba sai an san kayan ba duk kake ka duba Allah ya yarda duk abin da ke Allah ko mun girma abu kaji Allah bai san abu in ka ce ka bari kai da Allah ba sai ka je gidan malam ko ka ga malam ba Allah ya aje maka wa ana la tawabun Allah mai karban tuba ne fi zalika cikin wani gani hakimin kuma Allah gwani ne shi ma a kama bihi cikin abin da Allah ya hukunci da shi fi zalika cikin wannan wa gairi da wani sa yawa to shi ne sa lokacin da wata rana wani mutum da ba shi umurin nan ya tona gawa ya yi abubuwa da ya masu laifi da yawa da ya zo jan annabi annabi ya kore shi aka ce ai ya rasulullah malaika ya zo ce ya rasulullah wani ma sai ya zulmin da ya zina wannan ma amma ya duba albarkacin da sai a yaki to yanzu albarkacin manzon Allah yake ce to amma ka rinka jin kunya kunyar manzon Allah da iyayenka ka ga yanzu mutum in iyayenka sun mutu kuma sai ubansa ko da cikin ya mutu duk abin da ya wallahi an gaya musu to zo a zo a ji da aiki ga ce da kake a duniya ai ga bai ba to a ji da alheri ka aji mummuna Allah rahma nuna zai ja uku
إن الذين جاءوا به عصبة منكم لا تعرفون فاعتبروا خيرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من علم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم na'am لولا إذ سمعتموه دل المؤمنون والمؤمنات بأمرهم خيرا وقالوا هذا علمكم مبين na'am لولا جاءوا عليه شافعا شهداء hmm فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون hmm ولولا فضل الله عليكم ورحمته وفي الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتعرفونه عينا hmm وهو عند الله عظيم مم.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك
hmm هذا بهتان عظيم مم.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين na'am ويبين الله لهم الآيات hmm والله عليم حكيم hmm إن الذين يهلكون عن جميع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة نعم.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون hmm ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم to da shi kuma wannan sumuni wanda malam ya karanta mana shi yanzu yana magana kuma hajjidan annabi ba mallala sallallahu alaihi wasallama idan zai je yaki ko aikin haji yakan sa a yau mata ƙuri'a wadda sunan da ya fito sai a- sai a tafi da ita amma in ba aikin haji ko yaki ba to mai gida yana da mata biyu ko uku zo da gida ma zai dauka idan kauye za a tafi wani aikin kwana in a ciki akwai yar kauye a dauke da Eh, to ala ta yi abin da za a yi yanko eh in wani aikin na bini kuma ka da wata bini wani take tere ni sai a dauka ku tafi eh amma in dai in dai maka za a tafi ko yaki to an mu yanzu nan yakin ba za mu je ba kai ma mai gidan ka je ne saboda dan dan falalan shahada ne ba dan dan yadda suke son shahada kowa da rage ya daji don a kashe ta ta shi za ake musu ƙuri'a haka haji su biyu ne tafiye-tafiyen da mai gida in zai je yana da mata biyu ko uku ko hudu to sai ya yi ƙuri'a wadda sunanta ya fito sai a je da ita to wallala zai tafi yaki sallallahu alaihi wasallam sai yayi ƙuri'a sai sunan na na Aisha ya fito to sai ya tafi da ita da aka je aka yi yaki aka ƙara yaki kuma aka yi nasara aka biyo to kafin nan ayar ɗari ta riga da ta sauka tara ma da ake ba a fadin su ta kallon maza ko maza su dinga kallon su ayar ɗari ta riga da kafin nan ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wani abu ana kiran haudin a larabci wato darbuka ake faɗa masa da hausa irin ɗan abun nan da ake yi mai kama da irin fa da fata ake dorawa akan ramu ko a ganin gudun laraba a cikin rabumi za ku dinga irin wannan har ma yin mace ramu tsayi kamar labure ga mutum a ciki amma an ba dan ja wannan an dan leka ba ko an leko ba za a ga wanda yake ciki ba to za a tafi da mace ya sa ta a cikin irin wannan abun in an duk kusa da rakumi aka samu a cikin wannan abun sai a ɗauki abun sai a ɗora kan rakumi sai a tara rakumi sai a tafi to da haka yana dawowa dare ya yi dare kuma bacci ya dan damu mutane a cikin ƙungurumin daji manzana sanar na zama ya umarni a sauka dan huta dan yi bacci sai aka sauka aka ɗan yi bacci na na aisha tana cikin wannan abu da aka zo inda za a sauka aka gurfanar da rakumi sai mutane suka ɗaga wannan abu sai aka ajiye shi a ƙasa aka sauke shi aka rabu da shi kenan ana nan ana za a dan bacci a dan huta duk da bacci irin mutane idan kuna na aisha da ta ji haka sai kamar matsuwa na bayan gida ya kama ta da ya kama ta sai ta fita a cikin wannan abin da ta fita ta tafi can wani yi tsugunna ta gama bukata za su tashi ta dawo zai abin wuyan da ya dinge ka san mata da abin wuya mata da son ado wani da tsaya a cikin daren wani tana nema ga kuma kuruci a lokacin shekaru da kaɗan ne ba za su yan sha kaɗan ba sai da tsaya tana tsintsintan ka zan ha annabi ba duniya ba ta bata kai shekara ashirin ba fa ha annabi ya rasu ba aisha bata kai shekara ashirin da aiwa ba wani da tsaya tana tsintsinci abin wuyan da a cikin ciyawa wanda ya zube a daji shi ko annabi da ya farka sai to jama'a ya gaba kana ji ana abun gojoji zafi zafi aka zo aka daga wani abu a jinki ma ba san ba ta ciki ba ka daga ya na ya daga wannan ya daga ku duka dora abu suka dora ka rabu ya ce ba kowa san ko ji ya rubuta kawai sai aka da aka tafi kawai da ba daga kowa ba kowa ba ta ji don an je ya ka duba ba a gani ba za a dawa da mini amma na daga cikin dajin wannan mata sai ta zauna a gurin ta zauna a gurin shi kenan akwai wani sahabi mai suna sabuwa da buru asad Allah kara masa yarda shi ya yi rurumi a baya ya sako raƙumi da gudu yana da sai ya zo ganta ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una ya gane a jihar ya ci birki da raƙuminta ya sauka a kan ramin bai mata magana amma banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai faɗa guda ɗin yi magana ya sauka a ramin yake ta hau ya mata idara ta hau sai ya shiga gaba kar ma ya kalle ta yana jan akalan ramin ga kuma ko da jaji ƙarfin hawansa ga matar manzo Allah yana jawowa annabi zai je ya sauka da sani ta irin wajen wayewar garin nan za a irin kallon azuba dan abubuwa ne kuma da ya bude haka zai magana da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama ya gaba kowa sai ga ga na goyi da ga shi gashi ba ban ga sha ba kafin wani mutumin kirki ya yi magana sai mana sarki munafukai ya yi wura wura ya duba nan ya duba nan bai ga safawa da bula asal ba ya ji ya ji ai ya rasu da lai dama ni akwai abu da nake so na faɗa na ji kai ba nan ba da abin da gari da idanunka tun a madina magana tana zuciyata zan faɗa zan faɗa yau ne gobe ne ban faɗa ba ya rasu lallahi yadda yanzu jama'a wurin na duba mun akwai safa da muna fal a babu zama jiro suna tare da aisha ai kulle kullen da aisha kawai Allah ne ma sani ni ga tun awa na zo na faɗa to dan Allah yanzu wanda aka yi haka in daga baya ya fullo ko ta gabar ya fullo ta fullo ta mu ana ce wata dabara suka yi balle dai ga inda mu san ai wannan ya ba ko babu ita a zuciyar mu kawai dai ga shi tana kan rakumi da kuma ne kan rakumin sai ɗaya da kun gani ko kun ga ku kun ga mutanen nan kawai sai aka yadda amma wasu ba su yadda ba matar ko mata annabi ba ce je ba ka dauko da rakumi ka kayo kayo wajen miji da jiwa inda ba kai kai dan duda ne ba to ba yadda mutane da yawa to amma har a har a wata kanwar matar manzon Allah ma a cikin guda daya ta yadda akwai min tsawo wanda uwan Abubakar ya yadda da wannan magana akwai wani da dama dai wanda suka rage da akwai wata alaƙar da hamlatu ita ma ta hajja shi kenan sai hankali ya tashi ba ƙanƙani ba ba za a larar da ya ɓaci ba ƙanƙani ba ita wata alibu na bidalin me za a yi ta ka sauta ya rasu da lai ko da ji gidan ubanta ya ce mata nawa garin na ya rasu da duk wanda kake son ya ta daɗi ne ka ce zai gidan ubanta kawai daga nan wannan shawarar ta ke to ai yana daga cikin rashin jituwar aliyu da aisha ba rashin jituwa ne na addini haka haka ba na irin wannan irin wannan ne abun da ya faru shi ne saman sanadin abun ke ya ba da shawara ya ce a kore ta na da ji daɗi sai abu da ɗan masa udu ya ce ya rasu la kan kore ta ai mace in ta haka ce ya rasu lallai allah zai gaya maka duk abin da aka yi Allah ba tsaye barka ya Rasulullah Allah zai aiko wahayi a gaya maka yadda aka yi a jira ya Rasulullah to sai aka jira wannan abun a yake Aisha ta yi rashin lafiya sai har kula ne abun ba daɗi har ana jinya ta annabi ne wani abu bai sake haɗa su da annabi ba sai annabi ya jira kawai shi kenan ran nan sai wannan ayoyin da za mu karanta kawai ya faɗa mala'ika mai abinda mala'ika ya fara faɗa sai ya ce innal ladina ja'u bil libki qudwatun minkum wanda suka kirkiro ƙarya suka shirya ƙarya wani jama'ar ku ce mu'mini ƙarya kuke eh ƙarya kuke to ga shi kenan Allah ya wanke aji ƙarya ne wannan amma la ta'asabuhu sharran lakum kar ku tsammanin kuma sharri ne bal wa khairu lakum alheri ne kuma saboda akwai za ku amma lada a ciki kuma ga bara'a na kubuta yaro a ciki na kubuta na na aisha da kubuta shi wannan da ake suna safwan shi kenan sai Allah ya ji wannan kar a zamanin abun sharri ne a ba sharri ne a gare ku ba wannan abun alkhairi da gare ku to shikenan sai Allah ya ce li kulli mur'in minhum maqtada min al-ithmi amma duk wanda ya yi ƙaryan nan za a masa kurala sai an masa kurala in ji Allah eh na zulumin da ya to ya kai masa bulala na hajin kadari kafin a yi sai Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu wanda ya shugabancin girman abu ya kirkiro magana bai kuma bai gani bai faɗa lahu azamun aliman da abana da shiga shi ba masa goya da mahal da abana da shiga eh abana da ne ne to shi kenan ya kama wannan mutanen a aka yi masa bulala shi kuma aka yi shi sai abin da ya faru kenan to shine Allah yake cewa lawala in samitumuhu mai har lokacin da kuka ji shi zanna lil mu'minu wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai maza da mu'minai mata su yi wa kansu kikkiawan da to bana wa qalu bi ce hada ifkum mubin wannan ƙarya ne a fili mai yana faɗi wannan magana lawala ja'u alaihi arba'atu shuhada su ba su ga yadda aka yi mai yara ku kawo shaidu gudu su shaidi an yi wa in lam ya dubi shadayi duk wanda suka ce sun ga zina idan ba su kawo shaidu ba wa wala yake inda la yumul kadir wannan a wurin hukuncin Allah su makarita ne makarita ne saboda haka sai aka yi bulala ga waɗanda kuka amsa wannan magana alal wala fadla alaikum ba dan ma falla Allah ba kanku wa rahmatu lil kayin da dunya wala yaqulu laira lamata kun min afadum adab bi adab alim da wata azaba mai girma ta shafe ku a lahira cikin irin abin da ku kuza a ciki zala kaunaku ya na ku taryan abin bi alginadukum da halkunanku ayyar wiyu ba kun an ba'adun wannan ya je ga wancan wancan ya ga wancan wannan ya je ga wannan wancan ya ga wancan wata kula kuna faɗa ya hawaye ku da bakunan ma laisa lakum bihi ilm abin da ba ku sani ba wa da za ku lahu ayinan kuna tsammanin sa abu ne nan ne la ilma bi babu zai a cikin sa wa ko inna lillahi alimu aw ala ku babani ilmi a cikin wannan ne wala wala menene ya hana izami tumuhu ya da kuka ji kultum ku ce ma ya kunu ai bai kamata ba lana a gare mu an ta kallon bai hada mu irin wannan magana subhana sarki ya da barka da hada bautanin azim wannan ƙarya ne da ya kamata ma a tsarkake manzon Allah a girmama manzon Allah bai za a faɗi wannan magana ba Allah ce mai zafi haka madana wani mutumi a wata kisa suna magana da wani ba yahudi a cikin jirgi ko ba nasare ne suna magana da wani mutum da wani ba nasare a cikin jirgi na sama wani hamu da cikin jirgin sai ba nasare ya kukkuje musulmi ya ce tun da allah ya aiko yake aiko annaba ba mutanen da suka zo suka ce suna karkashin annabin annabin annabin su ne su zo su yi mata su dami ba a taba musu ko musulmi ba wanda ba mutanen da suka tafi annabi irin wannan cin zarafin zurfi ya gaya mana ga jirgin za a gaya mana kuma ga irin abin da ku gaya mata annabi ku ka suna ne ka kura da ɗauko magana sirri sai ya ce bara mu na karatu na zai dube shi ya ce masa a'a ai wanda aka yi ƙarya a cikin manyan aka yi magana irin wannan ai su ai matan guda biyu aka yi irin wannan magana sai dai ɗaya da ɗanta ɗaya matar da wacce ce za a ce gaskiya wacce ne ƙarya wato ya yi fito da fahimta kuma ya ku gariya na ramar yamma da ɗanta to wannan musulmi da suka wala a ji ai ba ta da ba ta haihuwa ba da mai lalata su zai tabbata amma wancan da kuka ƙarya wa wa maryamu ai da ɗanta sai ta a ya rure ya kawo fada yanzu ka ji abin da aka ba maryamu gaskiya ne yi shi to kai kawar na ashen gajiya na ashen gajiya ta ji no na fara mu da irin abin da ka tsullo da shi ke suke mayar mutum mata da ke ya taɓo ta irin wannan hanya shi ma sai aka mayar mata ta irin wannan hanya to kaga irin wannan ke to da dai bai kamata ba wato asali ma shi zato in dai za ka yi zato to kai da kyawu idan ka zaci mutum da alheri idan mutumin alheri ne to an samu mutane alheri guda biyu da kai da shi shi saboda alheri da ya aikata ya zama mutumin alheri kai kuma saboda zaton da kai masa na alheri a gun Allah ka zama mutumin alheri ka ga an zauna lafiya idan kuma kai masa mummunan zato sai aka samu mutumin alheri ne iya na akan alherin da kai kuma kana kan shari saboda zaton ka idan kuma kai wa mutum kyakkyawan zato sai aka samu ba haka yake ba yana haka ka da ce shi na girgi a ce ba na girgi ba ne to yau kai ne na girgin saboda da tonka shi kuma shi ya sani saboda aikin ka da da kada ce shi da mummuna kuma da ya zama mummuna ma ta muna na shi kai da tonka shi aikin ka to saboda haka a kiyaye irin da da za a yi wa mutane yanzu kaga matsalar misali shi mutumin da yake irin da tun da a zuciyarsa da zai ganka ko da 'yar uwarka ne ma a ce wanda zai ya kama na ku ji unguwa sai yan malin ka ɗauko a banza ne ko da matarka kuma ya kalle ku ba zai kawo ce a kila wannan wani ne da matarsa ko wanda 'yar uwarsa ko zai su je wani ziyara ko wani zumunci ba zai kawo haka ba zai kawo mummuna abu yau ka kawo mummuna in muna nan ne ma duk an haɗa da kai ba ka yi ba ka yi in ji Allah saboda saboda zuciyarka saboda haka a kowa dinga kiyaye zuciyarsa ya dinga kyakkyawan zato musamman ma wa mummune wala wa wannan Allah subhanahu wata'ala yace da ya kamata mu'mine su ce wannan ƙarya ne to wannan ƙarya ne babban ƙarya ma da haka ya kamata Allah ya ce ya ruku wallahi Allah na muku aliyar haku yana hana ku a da uru da ta a saki irin wannan magana in ji Allah abadan har abada in kuntum mu'minin in kuntum masu imani ta ta idro ku a wa'adan ku ila da wannan wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi fil amri wan nahyi wajen umarni a yi kaza a bar kaza wallahu alimun Allah masani ne bima ya amuru bihi da abin da Allah yake umarni da shi wa yana aro da abin da Allah yake hana hakimin kuma Allah gani innal ladina yubuna kaga wannan mutan da suke son an da shi alfaizatu alfajata wa ru'atu bil lisan da halsi ai da waka zancan jita jita a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza bil ladina amara cikin mu'minai lahu adabun alimun suna da adawa mai radadi fi duniya a nan duniya shine haddin karabi walakin a kuma yana musu azaba da wuta wannan wato kun ga wanda ya zina a yi ƙarya wa mazinata aka yi masa haddin bulala tamanin to haddin wanda aka yi ƙarya ne ba da wani allah ba da wuta a ba da wani allah lalaga ce lahira wannan haƙƙin wanda ke ƙarya kan shiga ga yamsu da zina ne haƙƙin su ne dole da wannan sai a mutum bulala shi za a idan mutum a haƙoƙi suka haɗu a kansa in dai da kisa to kisan kawai za a yi amma idan an haɗu da da ƙazafi da wani laifi kuma da kisa mutum dubi da hukuma na ta neman sa sai ta kamo shi to sai a fara masa bulalan nan tukuna a fitawa waɗannan mutane haƙƙin da waɗanda yawa ƙazafi aka masa bulala tamanin ya yi rauni to ba za a kashe ba ya kaji azumci a yi jinyarka in yi warke da wala da ya yi dole a kashi a'a wala ya gaba eh wannan ta gama masu jira a cikin shida wala ya alamu allah ya sani wato la da alamu kukan ba ku sani ba abin da kuɗa kusan ƙarya ne ba ku sani ba amma allah ta ƙarya ne wala la fadl lillahi alaikum ba dan falla ala akan ku ba wa rahmatu da jin kansa wa ana la rahmanur rahim lalle bi alakan mai dausayi ne mai jin tsaye na in ji a gare ku ba don haka ba la'adar ku da kuma da Allah mu gaggawan aku ba don ku jaru to jama'a Allah ya mana gafara Allah kuma ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da yan uwanmu da masoyanmu da masoya mu nan Allah ta zama da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar baki ɗaya a cikin manzan Allah ta zama fatiha salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اقول لك الكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم